أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ubangiji yana bayyana wa duniya girman manzon allah sallallahu alaihi wasallam a ayoyin baya yana cewa wa mur'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi bai ce wa mur'atan mu'minatan in wahabat nafsaha laka ba bai ce in aratta ba a kawo sunan da ya da girmamawan a faɗe in arada nabiyu nan kuma yanzu yana nuna mana allah da kansa subhanahu wa ta'ala da shi da mala'ikunsa yusalluna ala nabi suna wa annabi salati salatin allah tsakaninsa da annabi ba wanda ya san yadda salatin yake sai allah din shi kadai ya san yadda abin da ake salati tsakaninsa da annabi yadda yake sauran malamai kowa sai ya faɗi abin da ya zo masa a zuciyarsa amma yadda haƙiƙanin salatin da Allah yake wa annabi shi Allah ne kaɗai ya sani shi yasa ma sai mu ci Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma ya Allah kai ka san menene salati to kai wa annabi salatin nan ba mu ce mu muke yin salati ba kuma sallu alaihi ya hada da mala'ikunsa inna Allah mala'ikatahu Allah da dukkan mala'ikunsa ya salluna suna yin salati alan nabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin mala'iku ga annabi girmama shi da ɗauka sha'aninsa yadda Allah ya umurce su shi Allah shi ya san yadda ya umurce su za su yi din yusalluna alan nabi suna yi wa annabi salati ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani bai ce ya ayyuhan nasu ko ya ayyuhal ladina aslamu a'a ya ayyuhal ladina amanu salati kayan masu imani ne ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai na mutane da aljannu sallu alaihi wa sallimu kuma ku yi masa salati ku yi masa taslimi ku sallimu tasliman lokacin da wannan aya ta sauka sai kabu ibn ujra a gidansa aka yi taro sai ce annabi ya zo sai ce ya rasulullahi mun san yadda muke maka salami assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah ba mu san yadda zamu maka salati ba sai ce qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid lafazin salati wanda aka riwaita daga annabi sallallahu alaihi sallama akwai mai tsawo akwai mara tsawo sun doshi wajen talatin a cikin hadisi ba salatul ibrahimiya kadai ne salatin da aka rawaita wajen annabi sallallahu alaihi sallama kawun mai nisa cikin maganar salati mu yan tijjaniya wata kungiya ta nai mana ƙarya ta ce wai mun ce salatul fati ta fi ƙur'ani ƙarya duk wanda ya faɗa shi ya faɗa ba mu ba duk wanda ya ce mu yan tijjani mun ce salatul fati ta fi ƙur'ani to a bakinsa aka ji su suka faɗa masu cewa siyasa ta fi sallah su suka faɗa ba mu ba mu wallahi tallahi ba mu da abin da za a karanta ya kai harafin ƙur'ani a wurin mu wajen ɓangaren imaninmu kamar yadda shehu tijjani ya faɗa ya ce ba abin da za a karanta ko menene ya kai harafi ɗaya na alƙur'ani amma kuma shehu tijjani sai ya kasa karatun ƙur'ani kashi hudu akwai masu karanta ƙur'ani suna jinsa kamar yadda Allah ke saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi haka suke jinsa saboda ma'rifar su akwai wanda suke karanta ƙur'ani sun san ma'anarsa sun yi imani da shi hankalinsu duk yana kansa to waɗannan ma darajarsu ta kusa ta waɗancan ma bata kai ta waɗancan ba akwai wanda suke karanta ƙur'ani ko sun san fassara ko ba su san fassara sun yi imani da shi darajarsu tana ƙasa da wayancan guda biyu akwai wanda yake karanta ƙur'ani ko ya san fassararsa ko bai san fassararsa ba amma baya bin dokokin ƙur'ani yana zalunci yana ƙarya yana shan giya yana neman mata yana yin abubuwa amma yana karanta ƙur'ani to shi wannan shi ne shautu ya maka ce wannan mutum ba wai salatul fatihi ba wato karanta salatin annabi ya fi masa karatun ƙur'ani don in ya karanta salatin annabi kowane salati da Allah zai masa goma kowane goma Allah zai masa ɗari kowane ɗari Allah zai masa dubu amma wannan halin da yake ciki kullum ya karanta ƙur'ani ƙur'ani zai yi ta la'antarsa ne akwai wani kato da ake kiransa wai malami annabi ba zai ce zai la'anci wanda zai karanta ƙur'ani ba annabi ba zai la'anci wanda zai karanta ƙur'ani ba zai faɗa ba wai annabi ne ba zai faɗa ba shin ba musulmi masu karanta ƙur'ani suna ƙarya akwai mana ba su tuba daga ƙarya ba suna karanta ƙur'ani akwai kutu ko babu akwai musulmi masu zalunci suna yi karatun ƙur'ani kuma suna zalunci ko babu a cikin alƙur'ani akwai lanatu lalal kazibi ko babu Allah ya la'anci makaryata duk da wanda ya karanta ko banda wanda ya karanta a wanda ya karanta ma in makaryaci ne duk da shi ko banda shi duk da shi lanatu lalal zalimin Allah ya la'anci azzalimai shi wanda ya karanta azzalumin da bai tuba duk da shi aka la'anta ko ban da shi to shine ma'anan rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu da yawa masu karanta qur'ani qur'ani yana la'antar su amma mu yan tijjaniya duk wanda ya mana ƙarya yace mun ce salatul fati tafi qur'ani shi da Allah Allah ya isa yayi mana ƙarya ko mutum ba a kama shi da abin da ya faɗa ba za a rataya mutum ƙarya a ce talizimce shi dole ba yanzu waɗanda suka ce isa ɗan allah ne dole sai isan ya zama ɗan allah kuma sai a kama isan a ce mutane suna ce maka ɗan allah to saboda haka muna gaya wa duniya a fili mu yan tijjaniya ba mu taɓa cewa salatul fati ta fi ƙur'ani ba kowa ya faɗa a bakinsa aka ji ba mu damun da yake ƙur'ani shin kai da mu da waɗancan masu zagin waliye masu kafirta musulun su waye suka fi karanta ƙur'ani mun fi su a gidansu ba wanda za a samu shehu mushe ibrahim ya rasu ya rasu ya bar mahaddata ƙur'ani cikin 'ya'yansa maza da mata wajen arba'in da wani abu malamin su ma haka ne ba haka ba ne ko ɗaya babu balle biyu balle biyu balle arba'in kuma a cikin almajiran shehu ibrahim za a samu wanda yake yi na da 'ya'ya fiye da sittin mahaddata alkur'ani su ma haka ne to ai mu ne ya kamata mu kishin alkur'ani an wulakantar da shi ba makiya annabi ba ina ruwan makiya annabi da da saboda haka mutane su yi hattara kada kawai malaman ka ba sa son waliyi ba sa son salatin annabi ba sa son duk abin da ya kai ma ka bi su to wata ran zaka ce ربنا إنا أدانا سادتنا وكبراءنا فأدلونا السبيلا ربنا آتهم ضيفين من العذاب والأهم لانا كثيرا با wanda ya kamata a bishi ya isa bishi amma zai raba ka da annabi ya sa maka gaba da waliyai jikokin annabi amma shine shugabanka wallahi wata ran zaka sha wahala ranar da zaka mutu ya sa ka ka kafirta musulmi saboda shi baya ƙarya duk abin da ya faɗa gaskiya ne ya ware waɗansu musulman ce kafirai ne tun da ya ce kafirai ne sun zama kafirai tun da malam ne ya faɗa to ran da za ka mutu mala'ikun mutuwa sai su tambaye ka ka gaya wa musulmi kafirai har da mahaddata ma a cikinsu annabi kuma ya ce man ƙali ya kafiru faƙar ba a biya a haduhuma duk musulmin da ya faɗa musulmi kafiri take ɗayansu ya zama kafiri waɗanda ka ce musu kafiran nan ba kafirai ba ne suna haddace ƙur'ani suna kamsu salawati suna yin sha'iru dukkan ayyukan addini suna nan suna yi duk duniya sun musu shaidan su musulmi ne ba kafirai bane malamin ka ne kawai yace maka su kafirai ne ka yadda to yanzu gashi zaka mutu su su ba kafirai bane annabi kuma ce ɗayan ku kafiri ne to kai yanzu me zaka zama kenan ba zai yi ya mutu musulmi ba dole sai ya mutu kafiri don ba za a karyata annabi don ya samu aljanna ba wallahi ai hattara komi girman mutum in zai raba ka da annabi ka ce gafara gafara malam duk abin da kawai na yarda ban da wannan akwai wani mutum da yake tare da babban wancan mutanen in sun je sun yi sallan juma'a in ya dawo sai ce zo mu sake sallah ce wallahi ni ban bi liman don sake sallah ba haka yake har ya mutu cikin shakkan addinin sa yake in ya bi mutane sallan juma'a sai ya dawo ya sake ana sake sallan juma'a a gida to irin waɗannan mutane su ne za ka rabu da annabi ka rabu da masoya annabi ka kama su ina za su kai ka to saboda haka wallahi ku yi hattara ku bi malamanku ku ce musu mu kafirai ne ku ga yadda za ku mutu ran da za ku mutu za a gaya muku wane ne kafiran man qala akhi ya kafiru fakar ba biya aduma kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan musulmi waɗansu ce a cikin rayuwa yayi kaɗan waɗansu ce duk lokacin sallah a cikin dukkan sallah imamu shafi ce dole ka sa salatin annabi cikin tahiyyarka ta ƙarshe saboda haka salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ne wanda yake da wata irin daraja ta maziya annabi sallallahu alaihi wasallam aqrabukum ladayya yawmal qiyamati aksarukum alayya salatan wanda yafi kusa da ni a lahira wanda yafi ku yawan yi mini salati a duniya to idan dai ka kulle wata salati ba ta da kyau duk wanda ya ta kafiri ne ba ka yin ta ba ka son mai yin ta kuma ba Allah ne ya faɗa ba ba annabi ne ya faɗa wani mutum ne kawai ya faɗa ba mai cewa ya zata bi sallah to wallahi akwai hadari mutane su san abin da za su yi kada mutum ya bi wanda zai raba shi da annabi so a wurin su wai annabi mutum ne ya zo ya isar da aika ya tafi na ruwanka da shi ko gaibu bai san gaibu ba duk wanda ya ce annabi bai san gaibu ba kafiri ne duk wanda ya ci annabi bai san gaibu ba kafiri ne ya karyata alkur'ani akwai a ƙur'ani tilka minan ba'il gaibi nuhi ha ilaika ko babu zalika minan ba'il gaibi nuhi ilaika ko babu to in annabi ce ba an ci annabi bai san gaibu ba to shikenan an mai da shi kamar mu kenan kuma suna ganin annabi mutum ne kamar kowa ma huwa illa insanun ka abika iji iyayen gijinsu su wallahi a mai da hankali annabin nan duk wanda bai daraja shi wallahi ba zai ga aljanna ba duk wanda yake rena annabi wallahi ba zai ga ba zai ga aljanna ko hanya ba zai gani ba tun dai kana rena annabi kana mai da shi mutum kaman kowa bai san gaibu ba a'udhu billahi gaibu din nan dole a kasa shi kashi kashi akwai gaibun da yake banci Allah shi kadai ayar tana zuwa cikin suratul namli qul la ya'lamu fis samawati wal ghaiba illa Allah akwai gaibun annabi shi kadai yadda shi yake faɗa shi da kansa li waqtun ma Allah la yasi'uni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wa ma kana Allah li yudli'akum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusuli man yasha in an ce za a zabi wani daga cikin manzanni kai a ganin ka wa aka zaba duka annaba ya zaba ne ko Allah ya tsabi min malaka tusulu min nas za a zabi wani annabi a gaya masa gaibu wanda ba sanar da ku ba yana cikin suratu ali imrana akwai kuma gaibu na annaba gaba ɗayansu yana cikin suratul jinni alimun gaibi fada zu an gaibi an illa man min rasulin to in an ce annaba sun san gaibu da wannan aya ka tubi annabi mu kenan daga cikin annabci ina ce wannan ayan sun yarda annaba sun san gaibu ko da aya ce ta faɗa alimun gaibi fada yusbiru ala gaibi adam illa man yarda min rasulin ka tubi annabi kenan daga cikin rasulin da Allah ya sanar da su gaibu Allah ya sanar da gaibu fiye da kowa sallallahu alaihi wasallam Allah mai da hankali ana yin a kafirta mutane a raba su da annabi a raba su da masoya annabi wai yanzu salatin annabi istighfari da salatin annabi da la ilaha shine bata shine kafirci la ilaha illallah muhammadur rasulullah istighfari salatin annabi la ilaha yanzu shi ya zama kafirci shi ya zama bata kafirta musulmi zagin waliyi shine addini ba dai addini da annabi ya zo da shi ba wallahi jama'a su dinga girmama annabi duk abin da ya shafi annabi a girmama shi kowa ya faɗi magana za ta raba ka da annabi ka raba da maganar mutumi ka kama annabi kamkam duk abin da Allah ya ba mutane ba abin da ya ba su fiye da abin da ya bai wa masoya annabi idan mutane sun fi ka ilimi kai kokari ka fi son annabi in mutane sun fi ka kuɗi kai kokari ka fi son annabi in mutane sun fi ka mulki kai kokari ka fi son annabi in mutane sun fi ka jama'a kai kokari ka fi son annabi son annabi shine babban abu wanda ba ka masa sallallahu alaihi wasallam annabi fa sai ka ji ka fi son sa akan rayuwarka a cikin su wanda ke ji yana cewa wai mu muna cewa kalmaiti bai da yin hasili muridi ya- ya mai da kansa kaman macece a a- gawa a gaban a gaban masu wankewa haka muridi ya zama gaban shehunsa wai wannan ba cikin addini a'a annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin uhudu mutane sun, sun, wa- sun tarwatse sai aka samu kafurai sun sa annabi a gaba mutumin da ya zo bayi da iko ya kore su shi kadai ya yayi sai ya kifu akan annabi aka yi ta duka a bayansa ya kifu ne akan annabi fa tun da yake ba zai iya korar su ba bari ya kifu in za su yi duka sara du- su yi a jikinsa kamun mutane su iso shi ka ya zama gawa ko da yake shahidi ba gawa ba ne da wannan da kalmar yiti bai ne zai rasili wanne ne ya fi ya miƙa kansa a kashe shi dai don kar a kar a jiwa annabi ciwo annabi sallallahu alaihi wasallama an cusa musu ƙiyayyar waliyai da ƙiyayyar bayin Allah da ƙin annabin da kansa amma wai suna karatu to ku rage karatun mu gani idan wallahi maƙiyin annabi ya je lahira da yawan karatunsa da yawan sallarsa da yawan karantarwarsa da yawan hajjinsa da yawan komai Allah ce ɗebi kayanka ba na so tun da ba ka son nawa ba ka son annabi ni ma ba na son kayanka tafi tafi da abunka wa anta babullahi ayyumri'in wa afa min ghayrika la yadkhulu duk wanda ya zo wa Allah ba ta hanyar annabi Muhammadu Allah ba zai karbe shi ba kuma soyayyar nan ita ce kai istighfari ya raba ka dukkan zunubanka kai salatin annabi Allah ya hada ka da annabi annabi ya ce wanda ya fi kowa kusa da shi mai yawan yi masa salati kai salatin ka je kusa da shi sannan kai la ilaha illallah ka bar komai ka koma ga Allah wazkuri ma rabbika wa tabattal ilayhi tawfiq wannan shine hanya in dai wannan shine kafirci rike wannan kafirci zaka ga amfanin sa a lahira in ko kafirta musulmi da zagin waliyai da naƙasta darajojin annabi shine musulunci su rike su gani ilahira ya za su zama inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da kansa da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati ya ayyuhallazina amanu ya ku mu'minai sallu alaihi wa annabi salati wa sallimu kai masa taslimi ku gaishe shi assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam in kai daya Allah zai maka goma in ka yi goma Allah zai maka ɗari in ka yi ɗari Allah zai maka dubu in ka yi dubu Allah ya alkawari zai shigar da kai aljanna tare da annabi kafada da kafada to wannan fadada duka sai ka batta don shehunka ba shehunka mai gidanka baya so yi wa annabi salati istighfarin ma ba kyau na ji babban suna cewa abinda an ka ce in ka yi laihi guda ka ce astaghfirullah amma ka dauki ba astaghfirullah kana ba annabi rai wai ka ɗauki tasbih kana istighfari kana ba Allah bare me kai in kai laihi guda ka ce astaghfirullah amma ka ɗauki tasbih astaghfirullah kana ba Allah bare annabi yana ce kullun yana yin istighfari ɗari ko shi ma bare ne yake ba Allah nan za ku zama inda mutane ba sa kan annabi ba sa son annabi ba sa kan hanyar annabi sunna a baki sunna a baki ta isa fir'auna ba ce shi musulmi ba ko bai faɗa ba sun fir'auna bai ce shi musulmi ne ba amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimina dan ya ce da kansa shi musulmi ne ya zama musulmi sai mutum kowa za a duba menene aikinka menene manufanka menene halinka a yi maka suna da wannan manufan da wannan aiki da wannan dukkan wanda yake kafir da musulmi na zagin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce masa wani mutumin kirbi ba, balle mace ahlus sunna ko salafus salih a in ka samu khalafus salih ma ai ka ji dadi balle ina za ka samu salafus salih kana zagin annabi kana kafir da masoyansa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu ya ku mutane ku yi taiwa annabi salati inji Allah ku yi taiwa annabi salati inji Allah za ku ji maganar Allah ne ko za ku ji maganar wani ku ki yin salati to ai ta salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce duk wanda ya masa salati da Allah zai masa goma duk wanda ya masa goma Allah zai masa ɗari duk wanda ya masa ɗari Allah zai masa dubu duk wanda ya masa salati dubu Allah zai haɗa shi su shiga aljanna tare to Allah ya samu shiga aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yawanta salatin annabi a yawanta istighfari a yawanta salatin annabi a yawanta la ilaha illallah in an je lahira an bude tanda kowa zai ga abin da ya samu a cikin tandarsa yanzu dai ba a bude ba su ma cewa su ne salafus salihu su ne ibadus salihuna su ne adu sunna in mun je lahira sun bude sa ga abin da suka samu mu kuma bayin Allah ne ba mu san komai ba sai zunubi muna istighfari muna salati ga annabi muna la ilaha muna son dukkan bayin Allah muna son su mun yi ima dukkan annabawa muna son dukkan sahabbai gaba daya muna son dukkan waliyai wanda muka ji sunansu da wanda muka ji sunansu ba muna son dukkan bayin Allah musulmi gaba daya kuma muna yi kamsu salawat in abin da muke nan shine bata to mu za mu rike wannan abin da muke kai su ma su rike abin su mu je a je lahira an an bude tan da a gani inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku mu'minai ku yi wa annabi salati mai yawa wa sallimu ku yi masa taslimi mai mai yawa إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ما لم يسنشي ما دون wanda talauci ya dame shi inda ya ɗauki salatin annabi kullum yana yin ɗari biyar biyar ba za a daɗe ba sai Allah ya yi masa talaucinsa ba wai salatul fatihin namu ba salati salati kowane salati tunda ba kwa son salatul fatihin yadda mutanen makka ba sa son ar-rahman duk sunan Allah suna so banda ar-rahman waɗannan kuma duk salati annabi sun yadda banda salatul fatihin to in kana yi ɗari biyar biyar Allah zai yaye maka talauci ko kuma kullum da safe in kai astaghfirullah astaghfirullah sannan kai salatin annabi guda ɗari kowanne wanda duka iyakai ya laɗifu ya laɗifu dubu safe da yamma salatin annabi ɗari ya laɗifu dubu safe da yamma allah zai yaye maka talauci ba za ka rasa yadda za ka yi ba ku riƙe salatin annabi ku riƙe istighfari ku riƙe salatin annabi ku riƙe la ilaha illallah kun je lahira za ku ga amfanin su innal ladina yuzuna allaha wa rasulahu la ya'lamu allaha fid dunya wal akhirah wa adda lahu azaban muhina innal lazina sani waɗannan yuzuna Allah wanda suke cutan Allah wa rasulahu suna cutan manzon Allah la'anahumullahu Allah ya la'ance su wa addalahu ya shirya musu azaban muhinan wata azaba mai wulakantarwa yuzuna Allah ta yaya za a cuci Allah eh ko da ko da yake cutar ba za ta isa wajensa ba yahuda sun ce inna Allah faqiru wa la nu'ghaniya da ubangiji yake ce a kawo a kawo a ranta masa kuɗi a ranta masa kuɗi ka ce yau fa suka zama masu kuɗi Allah ya zama shine mai cewa a bashi rance kuma sun ce yadullahi makalula gullat aidihim sun faɗi maganganu masu muni game da Allah wajen manzon Allah kuma kafirai sun faɗi maganganu masu muni game da shi sun faɗi magana masu muni sahirun sha'irun majnun da sauransu kuma malamai sun ce a cikin hadisul kudusi ubangiji ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina na sanar da shi zan yi yaƙi da shi man aza waliyan min awliya illa faqad baraza Allah bil muharabati duk wanda ya cuci wani waliyi to ya fito kenan karara zai yaƙi da Allah shine cutan Allah din shine cutan manzon Allah din Allah ba zai cuto me zaka yi ya zaka ka cuci Allah ba zaka iya ba manzon Allah kam an yi masa abin da ba kyau an ji masa ciwo a goshi an ji masa ciwo a haƙori amma duk dai wannan alamar rashin rabo ne a wurin waɗanda suka yi sannan duk wanda baya ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakika ya cuci manzon Allah duk wanda yake dangana masa jahilci in kace bai san gaibu ba ka dangana masa jahilci sahabbai suka ce tun daga zamanin annabi har tashin duniya annabi ya faɗa mana duk abin da zai faru wanda ya manta ne ya manta amma wanda yake tare yana tune cikin a cikin hadisai ba kwa jin Allah annabi yana cewa sayati zamanu wani zamani zai zo ayi kaza ayi kaza ayi kaza babu ne a cikin hadisai sayati sayati alanna zamanun kaza kaza kaza kaza to menene ba ban gaibu bane akwai kafuri ma wanda ake ce maza menene zaman za- zaman who not tomorrow ko akwai kafiri ma wanda aka yi shi a nan a duniyan nan zamanin nan namu wai ya san abin da za a yi kuma ya faffaɗi abubuwa sun faru shi kafirin to kai a ganin ka kafirin nan ya fi annabi kenan tunda ya faɗi gaibun gaibun ya tabbata kai kace annabi bai san gaibu ba duk wanda ya ce annabi bai san gaibu ba kafiri ne ya ya ya ya ya karyata alqur'ani alqur'anin kansa ai wayi ne wayi kuma gaibu ne saboda haka a mai da hankali yanzu dai ana tallata kafirci har cikin gidajen mutane ana kai musu kin Allah da kin annabi da zagin zagin zagin waliye da kafirta su Allah ya kiyaye mu innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu wanda suke cutan Allah suna cutan manzon Allah la'anahumullah Allah ya la'ance su wa addalahum azaban ah?
الدنيا والآخرة Allah ya la'ance su fi duniya wa lakirar duniya da lahira ya nesantar da su rahamarsa ta duniya ya nesantar da su rahamarsa ta lahira wa addalahum in sun je lahira ko Allah ya shirya musu azaban muhinan azaba mai wulakantarwa
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين waɗannan kuma da suke cutan muminai walmuminati muminai maza walmuminati da muminai mata ah, yuzuna almuminina walmuminati bi ghairi maktasab waɗannan faqadihi tawadu butanan hakika sun kinkimi babban ƙarya wa isman da, da zunubi mubinan bayyananne cutar da mumini shi ba ɗan bid'a bane ka ce masa ɗan bid'a shi musulmi ne ka ce masa kafiri shi ba batacce bane ka ce masa batacce kaga ka cuce shi annabi ya ce duk wanda ya gaya musulmi kafiri sai a hukunta masa ya kashe mutumin ya yi kisan kai fa hu- man qala ya akhi ya kafiru fa ka qatlihi kamar ya kashe shi to yanzu abubuwan da ake cikin nan ai hattara kar ilu ta jawo bau jahilai kawai su bar da mutane mutumin da wai ya, ya- ya rubuta tafsiri amma wa man ya shi an zikirin ramani sai ya fassara shi da wa man- wa- wanda wanda ya rayu bai san bambancin asha da ya yi shi ba wanda bai san ah, ma'anan ma'anan hudu ba sai ce hudu wai ku shiryu a cikin tafsirinsa hudu wai ku shiryu fili mazi ne na jam'i amma bai bambance ba da fili amari kaman khuzu kaman kudu wanda bai bai gane fassaran ulillah summa zarhu fi khawdin yal'abuna ba ka faɗi Allah ka bar su ta wasa cikin bingi be bingi a cikin wannan aya khawdu din ne bingi khada yakhudu khada yakhudu khawdan إذا رأيت الذين يخوضون أنا فأرد أنهم من تأخذوا في حديث غيري غيري خاض كوزا cikin maganar banza ko da yake ba sa karanta da a kan ha karami ha karami duk ha suke kiransa in haudu yake nufi da haudu din ai haudu ba bingi ba haudu din da larabci wanda bai da dari ai ba bingi ake kiransa ko kududdufi ba a'a haudu wuri ne mai kyau aka gina aka zuba ruwa mai kyau don shayar da mutane da shayar da dabbobi shi yasa ake kiransa haudu shi yasa ma ake kiran alkausara haudu wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce wanda ya kaza wanda ya kaza ba zai layari layari da alayyal hauda saboda haka irin wannan abubuwan da baka iya lugan larabci ba baka iya tasrifi ba baka ka ka rubuta tafsiri ka ba jahilai yan uwanka sun bar dukkan tafsiran duniya sun kama suna bata cikin batanka to wannan shine zai kafirta musulmi musulmi yadda an kafirce din ba a kafirce ba innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adal wa mu'mina wal ladina yuzuna al mu'minina waɗannan da suke cutan muminai maza wal muminati da mus- da mus- da muminai mata muminai maza da muminai mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun yi wani laifi ba abubuwan da aka faɗa in ɗan bidi'a ne haka ɗan bidi'a yake kace masa ɗan bidi'a baka cuce shi ba idan kafirin ne kace masa kafiri baka cuce shi ba amma dai ka yanka ka bata masa suna kace dan bid'a ka bata masa suna kace kafiri ka bata masa suna kace mushriki to wanda ka cuce shi kuma zaka ga sakamakon abin a lahira walladhina yuzuna almu'minina almu'minati bighairi maktasabu abinda aka ce misalin bigari maktasabu kada haddi in ya kama musulmi sai a yi masa domin shine kasaba abinsa shi ya- shi ya jawo abinsa saboda haka bigari maktasabu faƙadi tabadu waɗannan sun kinkimi buhutanan babban ƙarya wa isman da zunubi mubinan bayyananne يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يهربن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يا أيها النبي يا من زم الله قل لأزواجك كجيا وماتنك ألوك تنسو ترني وبناتك da ‘ya'yanka ‘ya'yansa mata guda hudu ne ‘ya'yansa agololi ‘ya'yan matansa ma guda hudu ne dukkan ana kiransu ‘ya'yansa kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina da dukkan ma matan mu'minai ah, kulli azwajika wa banatika yudnina alaihinna min jalabibihin idan za su fita to su sa jilbabu su rufe dukkan jikinsu har rabin fiska domin in sun yi haka fajiran munafukai da suke tasan mata da daddare in sun gansu ba za su yi wajensu ba a lokacin akwai munafukai da fasikai idan mata sun fita da daddare bayan gida cikin dibinai sai suna bin su to in an musu magana ce a ai ba mata suke bi ba ku yangi ne suke bi to ku yangi in ai su ma ni za'ul mu'minina ne saboda haka aka ce annabi ya sa musu alama to idan mace ta rufe jikinta duk gaba daya ta rufe fuskanta ta bar ido ta inda za ta ga hanya to wannan ta nuna ba za ta da- ba za- ba zai yiwu a yi- a yi mata maganar wasa ba saboda a gane su ba mutanen wasa ba ne anni an yi rauna fala yu zai da kar a cuce su wa kana Allah sani Allah ghafuran mai gafara ne rahiman mai jin kai ne لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا آه والله إن جاء الله لئن لم ينتهي المنافقون وأن منافقين da suke neman faɗawa mata da daddare a hanyar bayan bayan gari lokacin da za su yi cikin dibinai zuwa biyan bukatar wallahi in ba su bari ba wallazina fi qulubihim maradun da mutanen da imani bai riga ya zauna su ba munafikai bane amma imanin bai riga ya zauna a zuciyoyinsu ba su da karfin imani saboda haka zuciyoyinsu kaman ciwo ne a ciki na rashin karfin imani da in lam yantahi munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna da masu yada jita jita a madina masu ba da labarai na tada hankali na ƙarya bayan kuma Allah ya hana ya ce in kun samu labari kar ku yi- kar ku watsa shi sai kun kai wajen a, ulul amri in an kai wajen ulul amri su sai yadda za su yi su faɗa to in dai ba su ba su bar abin da suke yi na faɗa wa mata su munafukai da masu ciwon zuciya da masu yada jita-jita a gari ba za mu cuna ka a kansu wato za mu tura ka a kansu ka kakkama su ka kakkashe su in ba su bari ba a nan jita-jita yaɗa jita-jita wani jita-jita ya fi muni kamar mutum ya ce karkabi wani sallah kahuri ne liman ne fa wani a'a kafiri yana sallah balle a bi shi sallah wani ai yada jita-jita ne sai ka zo kai ka tar da shi yana sallah jiya ma ka ga yayi sallah gobe ma ka- za ka ga yayi sallah amma wani ya ce kar ka sake bin sa kar ka ci yankansa kafiri ne wannan jita-jita ne ko gaskiya ne jita-jita ai shi za a tambaya za ka zo ka tambayi liman ka ji an gawa malam kar kar- an ce kar ƙara bin ka sallah kai kahuri ne to abin da malam ya faɗa shi za ka aiki da shi ni ɗin ne kafiri haka malam ya ce mana kar mu ci yankan kar mu bi ka sallah kai kafiri ni ɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kar ka bi ni sallah to wai liman ya wanke kansa ko bai wanke ba kafiri don an ce masa yanzu kirista don ka ce masa kirista ransa zai ɓaci ba zai ɓaci ba amma lallai liman din nan karka yarda da maganan wani ka bari sai ya gama sallah kace araga to mana da ina bin ka sallah amma ce kar bi ka sallah kai ka huri ne wa ya faɗa amma da ne ya faɗa kar mu ci yankan kar mu bi ka sallah to abinda malamin abinda liman ya faɗa shi za ka yi aiki da shi ni din na ka ce maka ni kafiri ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya isa liman kafiri ne kenan yanzu misalin kamar yadda ake siyasar nan a najeriya da musulmi da wanda ba musulmi suna yi wasu sun tafi lacca sai suka zo wani gari akwai wani wanda ba musulmi ba da babban riga da zanda bukar a kansa ya zauna gindin wata bishiya yana hutawa sai mutanen ƙauyen suka ba da ruwa a buta to Allah a kaiwa wannan malami ya zo ya mana sallah na ga shi malami malaman gari ne su zo su yi mana sallah mu samu albarka ya ka ɗauko ruwa a buta ka miƙa masa ce ga tuwalan wancan ne suka ce in ka maka ruwa ko za ka yi alwala ga lokacin sallah ya kai mana sallah mu samu albarka ka miƙa wa shi kiristan saboda kaga yana da babbar riga yana da zannabukar kasan me zai mak- me zai gaya maka sani ai yan dariya kaɗan zai yi ya kaɗan dariya sorry ni kirista ne wai maganan waɗanda suka ba da buta akan shi malami ne shine gaskiya ko maganar shi kirista ne ne gaskiya to kowa da abin da ya faɗa ake masa aiki ba abin da aka tume shi da shi ba an cewa an tambayi waɗansu mata buduna min ba'adi qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun annabi yaqub ya tambayi yayansa inna mutu me za ku bautawa da ja ubangijinka ubangijin ibrahim da isma'il da ishaqa shi za mu shine ma Allah ubangiji komai da komai shi za mu bautawa an tambayi waɗansu kuwa ma za ta abudun kalu na abudu asnaman fa nazallu la akifi me za ku bauta me kuke bauta shi a ai mu dodanni muke bauta haka muke kullum haka muka gada ai kowa da abin da ya faɗa za masa hukunci ko waɗancan za musu hukunci su musulmi ne waɗannan ko da bakin suka ce za mu bauta dodanni su menene kenan su kafurai ne saboda haka mutum kowa abin da ya aikata da abin da ya faɗa da shi za masa aiki ba wai a masa hukunci a jefa masa kafirci dolensa ba نعم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون ما سيارة جيت جيت في المدينة لنغرينك بزام تشونك أكنسو وتزام تورك أكنسو وتورك أكنسو آه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك بها إلا قليلا ka kore su su bar madina ba za su sake zama kusa da kai ba sai dai ɗan kaɗan kamun su shirya su bar gari
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا mal'unin aina masu kifu ukizu wa kuttilu taktila masu cutan musulmi maza da mata da masu farma mata matan musulmi da daddare da masu ya- yada jita-jita Allah ya ce mal'unin Allah ya la'ance su aina ma su kifu duk inda aka gansu aka same su a kama su inda an- Allah ya yi izini wa annabi din an yi haka da hakan din za a yi amma ba a yi haka din ba aina ma su kifu uke zu a kama su wa kuttilu a karkashe su taktilan karkashewa
سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا sunatallahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatillahi tabdila wannan shine hanyar da Allah ya sunnanta wa kansa bayin Allah duk wanda yake far musu yana bata su yana cutar su to irin haka haka ne hukuncinsa tun zamanin da har zamani yanzu walan tajid li sunnatillahi tabdilan ba za ka sama wannan hanyar tasa tabdilan ba ba za ka saba mata canji ba ba za a canja ta ba ba za kuma kau da ita ba za a ce ko tabdilan ko tahwilan duk ba za a yi wa sunnatan lahi ba
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الناس متاني يسألك سنة تنبينك يا رسول الله يسألك الناس عن الساعة yau za a yi tashin kiyama ne idan wani ya zo ya tambayi annabi haka annabi yakan ba da amsa ba ma a adatta laha me ka shirya wa tashin kiyaman kake gaggawan ta zo wani sai ya ce ba abin da na shirya ban da son Allah da son annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce almar'u ma man ahabba mutum yana tare da masoyinsa to nan yace yas'alukan nasu anis sa'a mutane suna tambayanka labarin tashin kiyama yaushe ne tashin kiyama wani abu ne wanda Allah ya ɓoye bai gaibun da Allah ya ɓoye bai gaya wa mutane ba saboda tausayinsu Allah ya ɓoye lokacin tashin kiyama saboda tausayin dukkan mutanen duniya Allah ya ɓoye ranar mutuwan kowannenmu don saboda tausayin danginsa da masoyansa idan an ce sauran shekara goma za ka mutu to bari sai ka rika cewa saura shekara tara bari wancan sai ka saura shekara takwas kamun saura shekara uku ka rame ka lalace danginka duk sun rame sun lalace ba za ka yi gini ba ba za ka yi komai ba yi saurana shekara daya saurana wata tara to kaga duk sai a rushe rayuwar duniya kenan amma tun da yake an san za a mutu amma abu yana tafiya cikin a ɓoye to ya fi sauƙi to saboda haka Allah ya ɓoye tashin kiyama yana ce mal mas'ulu an habi adam min sa'il da jibril ya tambaye shi mata sa'a yaushe za a yi tashin kiyama ya ce kai daga tambaye ni da ni daga tambaya ba wanda ya fi kowa sanin ranar da za a tashin kiyama kulin ma ilmuwa inda Allah ka ce sanin ranar tashin kiyama yana wurin Allah ya tsaro na kari sa ta yana mursa kulin ma ilmuwa inda rabbi la jalli hali wakta illa hu sakulat fi sawati la ta ti kuma illa bakta za ta zo ne a cikin hujja amma ba sanar da mutane lokacin yin ta ba ya tsarukan nasu ne sa'a kunin ma ilmu a inda Allah wa ma yudrika baka sani bane la Allah sa ta kunu qariba watakila ma abun kusa ne tunda ba faɗi lokacin ba inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira Allah ya lanci kafirai ya shirya musu sa'iran wuta da lahira mai huruwa kafirai su ne wanda suke karyata Uh, kafurai guda hudu ne akwai kafurai wanda suke cikin rigar musulmi suna sallah tare da musulmi sunansu munafukai amma kafurai ne ba su yadda da abin da annabi zo da shi ba suna ɓuya cikin musulmi ne don su yi wa kansu sutura kar a sai da 'ya'yansu kar a sai da matansu kar a kashe su munafukai sunansu su kafurai ne amma sunansu munafukai akwai kuma na ƙasa da su su kuma masu littafi sun yi imani da annabi musa sun yi imani da annabi isa suna da littafi amma ahalar kitabi suke tun da yake sun yi imani da wasu annabawa sun yi imani tashin kiyama muna da yan zumunta da su za mu yi auren matansu amma ba za mu auren musu matanmu don su kafirtar da ita ba amma su za mu iya auren matansu don mu musuluntar da su kafirai na uku su ne mushrikai masu tsafi in ka tambaye su waye sama waye kasa waye su sai ce Allah wa in salta man khalaqa samawati wal ardi na Allah duk abin da ka tambaye su waye wanda sai ce Allah waye yi ka sai Allah waye ke tabbata da lamarin Allah ko me ne su kafirai ne to me yasa ba za ku wuta Allah ba su ce ai ba su gada ba su abin da suka gada kenan su yi tsafi shi dodon nan shine tsakanin su da Allah su kuma in sun yi wa dodo bauta dodo ya shiga tsakanin su da Allah to wannan kafirai kenan na uku akwai kafurai na hudu na ƙarshe su ko sun ce allah ma ba su san shi ba ba su taɓa ganinsa ba ba su taɓa jin motsinsa ba saboda duk abin da baka gani ba baka ji ba ai babu shi su ne aƙidan dahariyawa wato aƙidan communism ba su da allah wai komi nature ce take yin komai to in nature ta yi komai nature waye yi ta to akwai irin waɗannan to rashin adalcin kafuran zamani yanzu musulmi masu kashe musulmi yan uwansu da sunan za su kafa daular musuluncin nan kafiran duniya suna kiransu wai musulmi masu ɗaukan tsauran tsauran musulunci suna yakan suna kashe su ga yan uwansu kafirai wanda suka dauki tsauran kafirci ba su taba su ba ai wanda yace babu Allah kan yafi kowa daukar tsauran kafirci yafi wanda yace akwai Allah amma ba zai masa sallah ba yafi wanda yace akwai Allah amma ba zai bi shi ta hanyar Annabi Muhammadu ba amma ga tsatsauran kafirci wanda Allah ma babu shi gaba da amma ba a yakan su ba a taba ganin Amerika da Ingila sun taru sun yaƙi China don ba- sun ce ba su da Allah ba ba su taru sun yaƙi Rasha don sun ce ba su da Allah ba saboda rashin adalci sai suna yakan waɗansu daga cikin wai sun ɗauki tsatsauran musulunci ba sa bari mu mu- mu zauna mu da su mu yi magana mu rarrage musu wasu abubuwa saboda a tafi tare to ah, yas'aluka an-nasu an sa'a qul nawa ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla satakuna qariba inna Allah sani Allah la'ana al-kafirin Allah ya la'anci kafirai wa addalam ya shirya musu azaban wata irin azaba muhinan mai wulakantarwa
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira idan sun shiga cikin wutan nan fa ba ranar fitowa sun dawo kenan har abada ba su samun waliyan wani majibinci wanda zai ce a- a a ba da haƙuri a fito da su cikin azaba wala nasiran ko wanda zai taimaka musu a a roƙi Allah ya fitar da su cikin azaba ba za su samu ba saboda sun mutu duk wanda ya mutu ba shi da imani duk wanda ya mutu bai yarda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama to ba zai samu shiga aljanna ba wuta zai shiga komai kyakkyawan aikinsa in dai bai imani da annabi muhammadu ba to bai imani da allah ba kenan don man yuri rasula faqad ada allah duk wanda ya bi annabi muhammadu ya bi allah ba za a ce duk wanda ya bi allah ya bi muhammadu ba dubai ko wadansu mutane da suke da'awan suna son allah amma ba sa son annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to son allansu ba zai amfane su ba kafiri da ya mutu ba imani to shi wannan in ya shiga ba fitowa khalidi na fiya abadan la ya ji duna waliyan wala nasira yawa يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ya matuƙallabu juhun fin neri ya na ya laitana a tsanan Allah wa ɗanar rasula ranar tashin kiyama ne za a sa su a wutar ranar tashin kiyama nan ne za a sa su a wuta ranar da tuƙallabu juhun fin neri ana jujjuya fiskokinsu a cikin wuta to waɗansu sun ce fiska a nan dukkan jikin ne gaba ɗaya kamar yadda ake cewa aƙin waje haka liddini hanifa duk jikinsu gaba ɗaya ake jujjuya su a cikin wuta ana jujjuya su a cikin wuta ya wata kalla wujuhun finneri ya ƙuna suna ce ya laita na ɗanar Allah wa ɗanar rasula kaitonmu kaitonmu ina ma da mun bi Allah mun bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ba mu zo wannan wuri mai muni ba ina ma da mun bi Allah mun kadaita shi mun bauta maza mun bi annabi Muhammadu mun gaskata shi mun so shi mun bi sunnoninsa ai da mu zo wannan wuri ba ya laitana danan lawa danan rasula وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا
ya le ya kule ya wata kallo yuhun binir ya kule ya laitana danan lawa danan rasula wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubarana fa adalluna sabila sai su ce ya Allah ubangiji wannan laifin mu ba laifin mu bane an samu ne manyan mu ne suka samu eh hadana sadatana mun biye wa shugabanninmu ne shi sadatana in a ɗana sadatana ku bara'ana mun biye wa manyanmu ne su ne suka samu wannan aiki ba mu muka sa kanmu ba a yama eh, su suka manyanmu ne suka ja mu cikin wannan ai Allah bai ce ku bi manyanku ba Allah bai ce ku bi shugabanninku ba wa uli lamri minkum in an bi Allah an bi annabi sallallahu alaihi wasallama to a bi ulul amri daga cikin musulmi ulul amri din kuma su ne malamai waɗanda suka san yadda za su fidda hukunci tsakanin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun da yake an ba su dama su yi ijtihadi su ulul amri din ulul amri na farko su ne wanda suke ƙurra'u wanda aka ba su amanan kiyaye alƙur'ani ulul amri na biyu masu hadisi wanda aka ba su amanan kiyaye hadisi domin sai da hadisin ake gane alƙur'ani ulul amri wanda suke koya mutane yadda za a aiki da abin da aka karanta su ne fuqaha'u ulul amri masu koyar da mutane lugar larabci da lisanul arab gaba daya da lirabi da tasrifi da duk yadda da balaga duk yadda za a gane abin da qur'ani ya kunsa tun da larabci ne da abin da hadisi ya kunsa tun da larabci ne su ma za a biye musu duk abin da suka faɗa za a yarda da shi a- a- a a bi musu maganar su in an bi maganar su an bi maganar Allah ne a cikin bin maganar su Ah, ya laitana adana Allah wa adana rasula wa qalu rabbana inna adana sadatana abin da ya kawo mu wannan mummunan wuri adana mun bai wa sadatana shugabannin mu ne wa kubara'ana da manyan mu fadalluna sabila sai suka batar da mu hanya ربنا آتهم ضيفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ربنا آتهم ضيفين من العذاب والأنهم لعنا كثيرا يا الله منا روقم منا روقانك yadda suka yi mana hanyar shiga wuta su suka kawo mu Allah ka ninka musu azaba saboda sun bata da kansu sun ɓadda mu kai musu azaba ninki ninki Ah, wal anhum kuma ka la'ance su la'anan kasira la'ana mai yawa a wata kira'a la'anan kabira ka la'ance su wata irin la'ana mai girma idan sun faɗi haka wa- manyan ku sun ɓadda ku ai to ai kuma kun ɓadda na ƙasa da ku ba wai su kaɗai za a ninka ba likullin dhif walakin la ta'lamun yadda a- kuke ce a ninka musu kuma za a ninka muku ai su manyan ku ne kuma manyan waɗansu ne kuma kun ɓadda waɗansu kuma za a ninka muku kenan wal amnum la'anan kasira alhamdulillah
da fatima daga nasarawan doya da wani bawan allah kuma a zamfara suna son a ba su tarikan tijjaniya to mai son ɗariga tijjaniya ɗariga tijjaniya dai wato allah yana son ta yana son mai yinta don mai son ta mai yinta ya bi umarnin allah allah ne ke ce wazkurullah kasiran la'allakum tuflihuna ya yi wazkurullah zikiran kasiran wasabbi bukratan wa asilan to sai mu faɗa musu sharadi allah bai ce kowa ya yi tijjaniya dole ba a'a kuma sha atta kaza ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa in ka yi istighfari ka rabu da zunubinka in ka yi salatin annabi ka hadu da annabi in ka yi la ilaha illa- ka izo inda ake neman ka shi yasa aka ce ah, kuma sha atta kaza ila rabbihi ba ce ila walihi ba a ila rabbihi saboda haka duk wanda yake so sai ya gaya masa in fa an shiga ba a fita saboda alkawari ne wa ahu bil adin al hadaka na mas'ulan wal yufu nuzurahum ba haɗa ta da wata ɗariƙa ɗariƙun waliyai sun gaji shari'un annabawa ne ɗari uku ne da goma sha uku to ba haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa sannan kuma ba a zuwa ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin tijjaniya amma dukkan waliyan allah muna son su muna girmama su Ah, kuma za a yi sallah cikin jama'a sai in an samu za a girmama iyaye za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a ko ba a shanta ba duk wanda ya yarda da wannan sharaɗi ko da ban gan shi na samu hannunsa na kama ba na ba shi ɗariƙar tijjaniya ya tambayi wanda suka iya su koya masa yadda ake yin ɗariƙar tijjaniya Aha.
alhamdulillah shi lokaci ya cika na'am lokaci ya yi to Allah ji kanmu Allah ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu malamu Allah saka wa shehunan mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu addinin mu da imanin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya musu bukata abinda suke so Allah ya ba su abinda suke tsoro Allah ya kiyaye su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin فاتحة ثلاث نبات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون. الحمد